أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وتبا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke nazari na tafsirin alkur'ani mai girma shi ma bayan mun tafi hutun sallah za har yanzu muna karatu a cikin suratul rum za mu tashi aya ta talatin da bakwai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
a bismillahir rahmanir rahim bayan Allah madaukakin sarki a ayar da ta gabaci wannan aya Allah madaukakin sarki ya gaya mana labarinmu a matsayinmu na mutane yanda dan shi ya halice mu shi ya san mu Allah madaukakin sarki ya ce halin mutane shine idan muka ɗanɗana musu wata rahama daga wajenmu sai su yi ta murna su yi ta murna amma idan wata jarabawa ta same su rashin lafiya ne talauci ne wani abu ne da ba sa so kuma waɗannan abuwa suna samun su ne saboda abin da hannayensu suka aikata Allah maɗaukaki sarki ce sai kaga suna fidda rai wannan kalma ta fidda rai an hana musulmi ya fidda rai daga rahamar Allah haramun ne Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa ba mai fidda rai daga rahama Allah sai kafirai amma kana musulmi to lalle ka sare da samun rahamar Allah Allah ka ba mu ba mai fidda rai daga rahamar Allah ya ce shi ai shi kenan an gama Allah ya ce wannan ɗabi'a ce ta kafirai amma a matsayinmu na musulmi tunda Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa zai mana rahama sanan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa ita aljannan nan ta Allah ma ba ma wanda zai shiga saboda tsagoran aikinsa sai da aka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallama cewa har kai annabi sallallahu alaihi ce har ni yace sai dai idan Allah ya lullube ni da rahamarsa Allah ka lullube mu da rahama shi dai musulmi tunda Allah madaukake sarki ya bar shi ya zama musulmi to akwai alamun Allah zai masa rahama Allah kai mana rahama kawai abin da ake so a wajen musulmi duk ni'imar da Allah ya masa ya gode wa Allah kuma Allah ya alƙawari cewa in an yi godiya zai ƙari in an yi godiya zai ƙari yana daga cikin godiya da dan adam zai wa Allah a ni'imar musulunci ya ya nemi ilimin musulunci ya san Allah ya iya karanta fatiha ya yi karanta surori wanda zai yi sallah da su wannan yawa Allah godiya saboda wata babban ni'ima Allah madaukakin sarkewa mutum a ce kuma shi yana a cikin wannan rayuwa ta duniya yana kulle dip kaga ba kyau mutum yana da wayo cikin harkokin duniya amma in ka zo addini ya zama dip ba kyau kuma gashi yana gani kuma bai yadda ya zama ɗib a cikin komai ba amma sai a cikin addini wani haka zai taso kuma me yasa saboda nisa da addini da nisa da masallaci dan kaga ko mutum bai shiga makaranta ba in yana zuwa wajen azi zai ji abubuwa na zai karu zai gyara zai ji abin da ba kyau abin da Allah ba ya so ya bari zai ji abin da Allah yake so ya yi amma ni a ce mutum ya rayu ko mai dalilinsa ko kasuwa ko aikin gwamnati ko sana'a a ce shi ne sanadiyar da ya sa ya yi nesa da masallaci ai ya bai daidai ba yi kuma akan samu wannan har mutum ya tsufa fa kullum sai na tuna wani bawan Allah ina mutu Allah ci kan shi a nan kuguwa tsoho dattijo ana hira a wajen mai shayi an yi hira an yi hira sai ce wai jama'a ni in tambaye ku Muhammad wai shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wai banda Najeriya bai je ko ina bane kaji wannan magana kaji wannan tambaya kaga wanda mai yake gwada ma shi ko masallaci baya zuwa kun gane hausanta ai da da yana zuwa zai ji an ce annabi Muhammad an aike shi a Makka sallallahu alaihi wasallam na zai je ba ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a Najeriya yake a ce dai musulmi har yanzu ko bai san annabi sallallahu alaihi wasallam ba a Najeriya yake ba aka ga nisa da addini hayi yawa na sakacin yayi sakaci eh Allah ya kiyaye to shine sai Allah madaukakin sarki yace awalam yarau shin ba za su yi duba ba duba su gani su kafirai ba za su tsaya su kalla ba su mummune ba za su tsaya su yi nazari su duba ba cewa me annan la ya busudu rizqa liman yasha cewa Allah shine yake zuba arziki ya watsa arziki ga wanda ya so sanan wa yaqdir Allah shine yake kamewa ya talauta ya rike ya hana wanda ya ga dama kunga wannan ginshiki ne na tauhidi na musulmi shi musulmi wanda ya san Allah zai tashi ya yi sana'a zai tashi ya yi aiki amma ya san ba mai azurta shi sai Allah saboda an ce aiki zai je kasuwa amma ya san arziki bai ita ya same shi ba sai Allah ya ba shi wannan shirin shi ne aƙida zama ba aiki wannan daman ba koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama aiki da hidima da nauyin jama'a da yake kan shi bai hana shi ya je yayi kasuwa ba bai hana shi ya je ya yayi kiwo ba ana biyan sa duka wannan darasi ne Allah yake wa dan me dan ya koyar da mu sahabbanka haka suke kasuwanci suke sayyidina abubakar khalifa aka nada shi an gama naɗa shi khalifa yau washe gari kawai sai gashi ne zai tafi kasuwa tattare shi aka yi aka ce khalifa ina za ka yi ce zai je kasuwa aka ce a to al'umman musulmin kuma ka bar su a hannun wa ka ka tafi kasuwa sai da aka hana shi aka ce za a ringa bashi albashi daga baitul mali amma ko ka san cewa albashin da yake karba tarawa yake yana mayar wa baitul mali yana mayar wa baitul mali da haka Allah madaukakin sarki ya ce kowa ya tashi ya nemi falalan Allah karanta karshen suratul juma'a na da Allah ya ce ayi sallar juma'a sai ya ce fa iza qudiyatis salatu me yace fantashiru fil ard Allah ya ce kowa tsaya bayan kasa mai kasuwa ya je mai sana'a ya je mai tabbe kowa ya je wa butagu min fadlillah ku nemi alfalalan Allah maluma sun zana hanyoyi guda goma sha hudu wanda Allah madaukakin sarki yake ba mutane arziki ta wannan hanyoyin cewa ma suka duk wanda kaga Allah ya bashi arziki yana musulmi to bai wuce waɗannan hanyoyi guda goma sha hudu duk abubuwa ne daman amma suna nufin mutumin da ya tashi ya je ya na ya je yana yin abin da yake neman kuɗi na ce abin da yake neman kuɗi ba wai sai babban sana'a ba gasa masara kun san matsalar da muka samu in ka koma shekarun baya akwai wasu sana'o'i da da muke yi yanzu duk mun daina yanzu duk wanda kaga yana yi to ba mu bane kuma ana samun kuɗi ana samun kuɗi ana nufin kuɗin da mutum zai ci abinci to a wajen sana'ar kuma in dai kana yi ko me kake yi to shikenan waɗannan abubuwa goma sha hudu da suka lissafa in dai kana yin su to Allah zai baka arziki shi Allah zai iya baka mai iko ne ya baka wani abun a wajen da babu abun inda babu abu sai Allah ya baka shi inda babu kuɗi sai Allah ya baka kuɗi inda duk haka Allah yake yi don nashi ne shi yake rubuta da haka Allah ya ce in za a nemi arziki fa butagu inda Allah rizqa ya ce ku nemi arziki a wajen Allah don nashi eh amma dai zama ba a yin komai wannan ba koyarwar musulunci ba ne mutum ya zauna ba ya yin komai na neman abin da zai ci wannan musulunci bai yarda da shi ba sai dai kuma wajen yin komai kuma musulunci ya ce kare abin haram wajen kasuwan kare je yi kasuwanci na haram wajen neman ya nemi halal Allah ya sanya arziki a sama da ƙasa duka kuma arzikin Allah ne ko ba abin da Allah zai yi da shi da haka yana ba mutane amma walakin yunazziluhu bi qadri ma yasha Allah yana saukar da arzikin gwargwado gwargwado saboda yanda kake tunani da yadda nake tunani wataƙila ba zai zama mana alheri ba shi Allah shi ya san daidai sai yana baka domin a cikin mutane da kaga ana ta kai kawo kowa Allah ya san in ya bashi arziki ya za a yi to wani Allah yana san shi ne sai ya hana shi akwai wanda in an bashi arziki ya daina sallah ba ku ce subhanallahi alhamdulillah wallahi wallahi wallahi ya daina sallah kwata kwata ai jarabawa ce ai to Allah yi yana sai sai ya hana shi soyayya ce akwai wanda kuma aka hana shi arziki sai ya daina sallah shi kuma ana son shi a bashi haka yake da lafiya da duk wannan haka Allah hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su yace kowanne Allah ya san iyakarsa mukami akwai wannan an bashi ya daina sallah to saboda Allah yana kai sai ya hana shi sai ga shi kullum a masallaci na ya gama ya gama lafiya ya tafi abin shi akwai da da yawa za ka ga mukamai ne na gwamnati kafin mutum ya samu har za ka iya nuna wajen sallarsa a masallaci amma bayan ya samu duk duniya ba inda za ka faɗi sauran da yake ya yi ta faruwa da mutane sau ya canza ya zama wani abu kuma dai ita dai wannan rayuwar iyakarta dai iyakarta kenan wanda ka ganta na haka take ba wani abu sabo da za a yi ba wani abu sabo da za a yi eh kawai yanda ka san kana ana zuwa a kwanta bacci a yi bacci da safe a tashi a karya na a yi wanka a sa kaya a je ofis ko a je kasuwa an jima a gaji a dawo a sake yin bacci na a sake farkawa a sake tashi shikenan ai abu ɗaya ake a duniya haka za a yi sai kowa yana ƙarar da lokacin da Allah ya masa shi yasa da lokacin ya cika kawai sai kaga ranar ya gama sai kuma ya je a yi masa lissafi sun maturadduna ila alimil gaibi wa shahadati bayyana bi'ukum bima kuntum ta'malu sai ku koma kuma sai a yi ta ma bayani ranar litinin a abuja kayi kaza kayi kaza ran talata a abuja kayi kaza ran ran ka sai a gaya ma Allah ce zai ba ku labarin duk abin da kuka yi da haka babban darasi a cikin wannan shine dan adam kawai ya gode wa Allah duk yanda ya samu kai shi shine kawai duk yanda ka samu kanka ka gode wa Allah sai ya kara ma ni'imar da ya ma eh sai ya kama kada mutum ya ta damuwa da an yi kaza da an yi kaza a'a inda an yi kaza da baka san yadda za a yi ba wallahi da baka san yadda za a yi wani malami suna koyar da dalibai yana da dalibai kullum ya musu darasi ya musu karatu akwai wani dalibi mai rawan kai sai ya ce ka aishi na ma a ce ya zo zamanin su manzan Allah sallallahu sallama da kullum yana gidan annabi kullum haka yake saboda malamai yana tuji shi baya kula ne dan nan da ya kore shi ya ce kai kai mana shi wa ya sani ko da ka zo kai ne ma abu jahal na a to wa ya sani jo ya ce wa ya sani ko da a lokacin ma ka zo kai ne abu jahal kai ta rigima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya sani shi yasa kawai yadda Allah ya yi maka karba da gode shikenan to Allah madaukakin sarki yace inna fi zalika cikin yadda Allah madaukakin sarki yake ya ba wasu arziki da yawa ya ba wasu tsakatsakiya ya hana wasu Allah yace a cikin wannan la'ayatin akwai abin lura akwai ayoyi amma mai liqaumi yu'minun ga mutane masu imani saboda wasu ayoyin Allah ya gaggaya mana cewa walau ba sallallahu rizqa li ibadihi nan ko walau ba sallallahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ard walakin yunzilu bi qadri ma yasha da Allah zai ba kowa kudi inji Allah yace da mutane sun keci sun wuce gona da iri a bayan kasa da rayuwar duk ta kwabe da rayuwa duk ta lalace gobe gobe a ce kowa ya waye gari ya gan shi da jaka a bakin jikin fulan shi akwai miliyan dari a ciki ka zo ko za ka sami mai shayi na? za ka zo ko ɗan tazi ba za ka gan shi ba na? ko wuta kaje za ka kantina duk a rarrabe na yaron shago ba zai fito ba sai ma zama oga na duk a rayuwar so hikimar Allah ne ya sanya ya ce liyattakhiza ba'dukum ba'dan sukhriya dan wasu ku samu wasu na suke masa hidima da komai yana hannun Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki ya tsara duniya duk abin da kaga yana faruwar nan haka na Allah ya tsara kuma haka zai faru har a karar da ita kuma yanda Allah ya shirya duniya za ta kare Allah ya samu gama lafiya
فآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون
Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'ati zalƙurba haƙa da haka ka ba wa ma'abuta kusanci haƙƙinsa waye ma'abuci kusanci ƙanin baba wan baba ƙanin mama uwan mama ko kanwar mama ko yar mama ko kanwar baba ko ga sunan kai ta lissafi Allah ya ce ka ba su haƙƙinsu kenan ƴan uwanka suna da haƙƙi a wajenka in ji Allah kenan waɗanda Allah maɗaukake sarki yake ba su arziki su yi gum ba ruwansu da ƴan uwansu su sani akwai haƙƙin da Allah ya ce su bayar ba su bayar ba wallahi kenan ba wai ganin dama bane in kana da arziki wai ka taimaki dan uwanka a'a dole ne haƙƙinsa ne in ji Allah Allah ya ce ku ba su haƙƙinsu zal qurba ma'abuta kusanci ku ba su haƙƙinsu da Allah ya sanya haka nan wani miski Allah ya ce ku ba wa miskinai haƙƙinsu su ma suna da haƙƙi miskini yana da haƙƙi ga hannun waɗanda Allah ya azurta waɗanda Allah ya ba su arziki wabinar sabil haka nan ku ba wa ɗan tafarki matafiyi shi yasa ka ga duk wanda ya zo masallaci ya ce ya tashi a taimake shi in ba Allah ya sa asirinsa ya tono ba ba a kyaransa ba a cewa ya bari sai dai a yi abin da za a yi domin in har za a iya taimakonsa aka ƙi taimakonsa duk an yi wa Allah laifi musamman ɗan tafarki matafiyi sai dai mutane za su yi gwagwadon abin da za su iya duk da cewa aka samu makareta aka samu wasu azalimai waɗansu masu cin haram don haram suke ci yana yawo wuri-wuri yana yin ƙarya akwai wani bawan Allah a nan babban masallaci da yake ina cikin ofisina ina kallo daga windo ana sallama zai fito sai ya hau kan landamali ya zama duk wanda ya gan shi da riga mai kyau sai ya bi shi Allah kaɗai san me yake gaya ma wani kaga ya ɗan fito da shi ya ba shi waɗannan wasu suna wannan abin sun kai shekara talatin ta talatin saboda wannan aiki ne wanda yake manzan Allah sallallahu alaihi sai da yi rantsuwa a kai rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai buƙatar rantsuwa amma da zai fada sai da yi rantsuwa yace abubuwa uku na rantse muku da Allah akan su ce ku rike su da kyau cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya ce wa ma fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu lahu baba fakare ce babu wani bawa da zai bude kofar roko bani bani bani bani a ce Allah ya bude masa kofar talauci wana ya yi shi dan adam musiba hake nan ko shekara nawa zai ba magana shi dai talauci ka Allah zai bude masa kofarsa shi yasa kaga in dai mutum roko yake in dai mutum roko yake to ba zai yi arziki ba yana iya yin kuɗi ai kuna jin hausa sosai na na ai kun gane hausan mutum ya arziki da ya yi kuɗi na yawa maluma suka ce zai iya yin kuɗi amma ba zai arziki ba saboda bambancin arziki da kuɗi eh hasali ma maluman da suka tafi suka yi bayani da yawa shi arziki idan mutum ya same shi a nan duniya ya ji daɗinsa to sai ya zama sanadiyya kuma tsira lahira wannan shine arziki Allah ka yi mana arziki ya zama arziki mutum ya more ana tsire ka ci kajinka ka ci duka yi amin kuma ka mutu ka shiga aljanna wannan shi ne arziki amma duk abin da ya zan a nanan duniya ne dan adam in ya mutu kuma sai azaba ai bai yi ba Allah kiyaye eh to to sai ya zama abin da zai samu sai ya zama kawai wasu kaya ne na taya shi sabon Allah Allah kiyaye ya zama kawai kawai duk abin da ya samu ya ta bagamniya bagamniya zai ta yi ta bagamniya saboda damar rayuwar in dai ba Allah za ka bi bagamniya ake eh ba wani abu a ciki yawa ba dan adam shi abin da zai ci na abinci shine dai da safe ya karya da rana ya ci abinci mai ci uku ne da yamma ya ci kuma ko wuce gona da iri yayi baka isa ka ce saboda kai mawadaci ne yau mudu biyu zaka ci ba da safe ba za ka iya ba na ba zai ciwu ba ko ka ce kai mudu biyu za ka ringa ci na shinkafa na da ba zai yi ba duk kawai ka kalli abin kuma sai ka ci abu ka ci abu da yawa sai ya zama ma damuwa sai mutum ya ci rogo na sai ya ji daɗi saboda abin yana hannun akwai controller shine Allah eh wannan shi yasa kaga bambancin yaran birni da yaran ƙauye a ƙauye sai kaga yaro ya shiga kwatami ya samu ruwa na laka ya sha ya ci laka ya ci komai sai ka gan shi bulbul har wani sheki yake amma yaron birni sai ya sha ciwo wata sai a ce an kwantar da shi a asibiti na eh Allah duk shi ne yake controlling kowai eh Allah ka saba mana to Allah madaukakin sarki yace a bawa ma makusanci haƙƙinsa a bawa miskini haƙƙinsa a bawa ɗan tafarki sai Allah ya ce zalika khairun wannan shine yafi alheri lillazina yuriduna wajha Allah waɗanda suke fatan su ga Allah waɗanda suke fatan su samu lada a wajen Allah waɗanda suke fatan su haɗu da Allah lami lafiya to lalle su tsaya wannan aiki su bawa ƴan uwansu haƙin su su bawa miskinai haƙin su su bawa ƴan tafarki haƙin su Allah kuma ya ce waɗanda kuma suka yi wannan aikin wa'ula'ika humul muflihun waɗanda su ne masu rabauta saboda me in har Allah maɗaukaki sarki ya yadda kana cikin masu ganinsa shi kenan aljanna ta tabbata kuma ganin Allah ya fi komai daɗi har aljanna ya fi ta daɗi eh in ana aka tambaye ka me yafi aljanna daɗi ka ce ganin Allah Allah ya fi aljanna daɗi shi ya sama Allah bai bari ana gani shi a nan duniya duka kowa sai Allah ya sa ido baya ganin sa la tudriku al absar babu ido da zai iya ganin sa amma in an je lahira yan aljanna za su ga Allah Allah ya sa muna ciki za mu sha daɗi na ganin Allah eh wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace wa sahabbai ranan 14 ga wata wata ya fito yayi gawu a sama ya kalle shi yace musu innakum satarawna rabbakum yace kamata rauna hadal qamar yace inda ku ga watan nan ya fito gawu ko ana ganin zai ci haka ku ga Allah har yace la tudamuna fi ru'yatihi ba ma wanda zai kare wani yace kai matsani ban ganshi ba saboda me akwai wata wani taro da za a yi Allah ta muna ci yar aljanna gaba ɗaya za Allah zai tara su a wata fili a gayyaci kowa taro haka za a fito a zo a haɗu eh a zo a haɗu sai mun taru sai ka ga wani hacci wani hacci tukun na ba shi ne za a ga Allah eh Allah ya samu na ci da haka Allah maɗaukake sarki ce waɗannan su ne masu masu masu rabauta abubuwa guda biyu Allah zai wa ‘yan aljanna sun dimmin su samu sakankan cewa saboda ɗan adam ya san duk ni'imar da ya samu a duniya sai ta ƙare ah yanzu duk ni'imar da kake da ita in ka zo za ka mutu ka san ta ƙare na ka san ta ƙare wallahi shi yasa an turo min wani bidiyon wani wani mutum da yasa aka binne shi watakila da yawa kun gan shi archaeologist ne wani suke tono shi yasa aka binne shi da akwati na agogona masu tsada da hada hannunsa na wani gol da zobensa lokacin da ake aka tono shi ya zama kashi sai zoban aka cire da yake gwal ne da aka bude akwati in kaga agoguna wajen guda takwas masu tsada ba Allah har da yar bindigan sai ta kowa zai harba a can uku wallahi har da yan pistol a cikin kuma har da kuɗi na ga kuɗin kuɗaɗe sabi ya loda na ce arne manya hato arne manya marmalai na haka na ga inda za ka ba da kuɗin a kai ma lahira ha'a nan ake bayarwa depositin su za ka yi eh yi da kayansa eh duk aka aka abin ɗaya daga cikin tabi'i yana da almajiri da yake zuwa wajensa yana ba shi sadaka babban mutum ne ana zaune a fadar haka idan ya hango almajiri sai ya tashi sai ya je ya tare shi yana masa maraba ya zo ya ajiye shi har wasu yan fada suka ji haushi me yasa kake haka wannan ba nan yazo ba sai wata rana ya ce musu ku ba ku da tunani ya ce wannan ai dole na girmama shi saboda yana mun dakon kayana zuwa lahira kyauta wato sadaka da nake bashi shi yana mun dakon kayan zuwa lahira kuma furi kaga wannan da yanzu kaga shi yanzu ya je ya je wani duga shi an sake tono kayan saboda ba inda za su inda yana son su je can daga ga yadda zai an kaga da gani Allah ya tuna san ba musulmi ba ne don musulmi ba zai yi wannan na zai yi wannan ganganci ba don ganganci ne kuɗi sabbi ba ya tara ya sassa a cikin briefcase da gatari ma aka fasa briefcase don na ga ya ɓoye kiɗin ne sai su ma da suka binne shi sun fi shiriri inda ya riga ya mutu na ana sai su kwakwashe na zai zai amfani da su to haka ne fa duk wanda zai mutu duk abin da ka tara kai ka san ya wuce kai ɗaya za ka tafi shi yasa ake son musulmi ya rika aiki da abin da dama da Allah maɗaukakin sarki ya bashi in yayi aiki da shi sai je ya ya tarar to in mutum yayi to saboda wannan abin da mutane suka sani idan an shiga aljanna mutane suna tunanin karwataran a zo a ce a fita karwataran Allah ya ci kowa ya fita mu ba wanda shine sai Allah madaukakin sarki shi ya halice mu shine sai ya ce to dan dan aljanna kowa ya ya ishrafu ku hango sai a yi wani waje yan aljanna suna kallo kowa na kallon wajen sai a ce yan wuta ma su su ringa hango wajen kowa na gani sai a zo da mutuwa a surar rago rago sai a ce masu wannan kun gan shi ce mun gane don kowa ya gan shi lokaci na ce mutuwa ne ce to wannan ita ce mutuwa sai a kwantar da mutuwa yadda ka san ana layya sai a yanka rafi hala ya ce to shi kenan daga yanzu ba mai ƙara mutuwa yan aljanna a je a ci daɗi har abada to na aljanna zai ci daɗi cewa ya san babu fita dama Allah ya gaya mana to yan wuta kuma a ce musu su ma ku je kuma kuludun bila mautu maluma suka ce idan akwai wani lokaci da dan wuta zai ci wani abu ya firgita shi ya sa bai jin zafin wuta babu kama wannan magana yanzu ma magana fita saboda in wuta suna wuta alkur'ani yana ta ba da labari ana samun lokaci da mala'iku ke shiga cikin wutan har ma sukan kan musu complain na wa qalu ya maliku ko liyaqdi alaina rabbuka ce da Allah ka cewa Allah ya kashe mu kawai azaba ta ishe mu qala innakum makisu ce ana za ku ci gaba to har akai lokacin da Allah zai sa ayi filin wuta Allah ya ce istau fiha wa la tukallimu koma ku tukar wani ya kara magana nan gana magana Allah ta ba kowa a cikin eh ba kowane musulmi ma a ciki eh saboda in dai mutum musulmi ne to in ya shiga wuta ma zai fita in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ga mutum bai fita ba to ba musulmi ba ne
wa
dangane da wannan ayar ibn abbas allah ya ƙara yadda gare shi yake cewa riba kashi biyu ne a musulunci akwai riba wadda take haramun ita ce riba ta kasuwanci ya ce kuma akwai riba wadda take halal ne shi ne riba na kyauta kana da aboki zai yi biki ka ba shi kyauta niyyarka shi ne kai ma in ka zo za ka yi biki na ya baka niyyarka kenan a musulunci babu laifi ana kiran shi biki wanda aka hana yin irin wannan kawai shi ne manzan Allah sallallahu alaihi shi Allah ya hana shi amma mu halal ne ka yi kyauta don a baka wadda ta fita akwai mutumin da kasan in kamar kyauta ta dubu biyar in Allah da in shi zai ma to dubu ɗari zai baka misali nake to sai ka je ka mishi dan daman kasan lalle zai ma shi ma sai ya baka ba ka ci riba ba na ka ci riba ko to wannan riba ce kuma babu komai a musulunci na hada istira eh to to irin wannan ana kiran shi biki a musulunci idan mutane sun yi Allah ya ce shi ba shi zai ba da ladan ba wato abinda ka ci riba na mutane tsakaninka da ɗan uwanka shi kenan da haka biki ya halatta tsakanin mutane mata sun fi yi na in za a yi auren yaran nan za a a mata na tana jira tana jira duk ta san wanda ta ba zama za a bata na yawa to duk wannan babu laifi musulunci bai hana ba da ana mu mai ba to shi ne sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ma'ataitu min riba abinda kuka bayar na riba wato abinda zai sa dukiyarku ta ƙaru ku sake samun wani abu a fi amwalin nasi daga cikin dukiyar mutane to fala yarbu inda Allah ba za ku samu wani ƙari ba a wajen Allah wato abinda kuka samu na bikin da kuka yi shikenan an gama amma wa ma ataitum min zakati abinda kuka bayar na zakka na sadaka wanda kuka bayar da shi turiduna waje Allah kuna neman yardan Allah a ciki to waɗannan abinda kuka yi na sadaka ko na yan uwantaka ko na kyautayi duka Allah ya tafi ulaika humul mudi'ibu wannan shine wanda ake ninninkawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato idan dan adam yi sadaka koda daga girman sadaka a ce dabino ne kwaya daya amma ya zama na halal to Allah madaukakin sarki zai dauki wannan dabinon da damansa Allah ya yi ta wato kiwata wannan dabinon yana karuwa ya ce kamar yadda ɗayan ku yake kiwo ta ɗan raguminsa yana girma yana girma wannan dabino ɗayan zai yi ta girma har ya kai kamar girman dutsen uhudu aikon san dutsen uhudu wani dutse ne a najeriya ya kai dutsen uhudu babu dutsen uhudu kewaye garin madina na kewaye garin madina haka yi ta ɓangaren da yake in kana in kana in kana haba filin inda su kabarin sa'idu na hamza yake ku gaya mun na odu odu odu ake cewa to in kana wannan filin inda inda jabalu rumat yake dan dutse wanda yanzu mutane suna ta hawa sun cinye shi mu mun san dutse yana da faɗi yana da girma amma yanzu ana ta hawa ana ta gutse shi har ya zama dan wani duwam da shi wannan dutse saboda da mun ba wanda ya ci a hau kuma ma an kasan tarihi sa ka hau kai me dutse ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa maharba kibiya sun fin hamsin lokacin da ake yakin uhud cewa ko kun ga an yi nasara a kanmu ko kun ga mun yi nasara kar wani ya sauko abdullahi bin rawaha yana cikin su amma me zai faru da suka- da aka soma yaƙi sai suka ga nasara kawai sai suka sauko wanda suka rage wasu sun ce sha uku wasu sun ce tara wasu sun ce koma mutum nawa suka rage su ne suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu sauka ba shine Khalid bin Walid lokacin bai musulunta bai zagaro yayi ta wato barna a cikin al'ummar musulmi a lokacin to kaga wannan dutsen me zaka hau kai kaga ba wani waje ne da aka ce aje a hawa amma mutane suna hawa eh kut- ana hawa da har ya zama dan to daga kan wannan dutsen ka hau in ka daga kai zaka ga yanda dutsen Uhudu ya kewaye kusan garin Madina dutsen Uhudu dutse ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dutse ne wanda muna san shi shi ma yana san mu eh wata rana annabi sallallahu alaihi hau kan shi tare da sayyidina abubakar da sayyidina umar sai kawai ya kama rawa annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsaya ka ji dutse ka tsaya akan ka kawai shahidai ne guda biyu da annabi ya ji magana ka san shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da da duwatsu yana magana da dabbobi yana magana da itace eh wannan duk wanda ya gaya ma sabanin haka ƙarya yake annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba shi dama yana magana dabbobi kuma a gaban mutane dan kowa ya karanta hadisi na kututturan dabino wanda da can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a jikin shi ya hudu ba wata mata a Madina tana da wani mai mata aikin kafinta sai ta ce yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam minbari aka wa annabi mimbari mai hawa uku sai aka sanya masa annabi sallallahu alaihi wasallama ranan sai dai jikin mimbari ya yana hudu ba kawai a cikin masallaci kawai sai kututturin da biyu ne ya fashe da kuka kuka duka ana ji dabino na kuka annabi sallallahu alaihi wasallama ya saba tsayawa jikin shi yanzu ga annabi ya bar shi kaji wanda ya san girman manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari ya sauko ya zo ya bawa dabino hakuri yana rarrashi shi sai sahabbai suka ce kawai sai muka ji yayi shiru yayi shiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya taba tahowa ya dawo tafiya yana zai fita garin Madina ko zai shiga ne a zai fita ne shi kuma wannan mafarauci ya je ya kaso zomo ya rato wani dan farauta ne ya rato ya zomo suka haɗu suka gaisa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hali mai kyau Allah bai taɓa wani mai hali mai kyau irin manzo Allah suka gaisa sai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ne ka musulunta mana ya kalli manzo Allah ya ce a ina ya ce ai sai dai in wannan zoman dai ya riga ya yanka shi ya yanka shi irin ya ce ai sai dai in wannan zoman zai gaya mun kai annabi ne irin shi yana faɗan maganar da ba za ta taɓa yiwa ba sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya ce wata idan ya ce maka ni annabi ne za ka yadda ya ce kwarai da gaske maza Allah ya kalli zomo ya ce zomo ni waye wallahi haka Allah ya tada zomon nan ya ce ashadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ba sai yadda zomo kuma ya kama gudu ba ina nufi eh shi yana ga da yawa sun faru rukana rukana dan kokowa ne sanannen dan kokowa wrestler ne ba a kada shi a maka irin ya fi karfin kowa kawai irin yan gari shi ma ya je ya da manzo Allah ya ce masa ka musulunta sai rukana ya ce a sai dai zaka kadin irin yana gaya annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ko gwadawa ba zai yi ba sai ce a na ka da kai zaka musulunta a yace kware da gaske irin ya ga kawai da irin da hannu da zai yi daga annabi sallallahu alaihi wasallam bismillah ko kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dauke shi ya buga da kasa a to yana so ya musulunta kan tunda ya ce ya musulunta yana ga ce kai ne ni ne ya ce mu sake aka sake ƙara kada shi a yana mamaki ya za a yi ya ce mu sake aka sake na uku ƙara kada shi kawai sai ya danna a guji shi ma ya shiga gari ya ce wai maza Allah ya iya tsafi kaga shi shi Allah ya san tsafin da ya yi ke kokowan ka san yan kokowa tun na da na yanzu yan damban da Allah ya san me suke yana gagawa ni professional da ya Allah kaɗai ya san me abuwa da yawa sallallahu alaihi wasallam to to Allah madaukakin sarki ya ce a sai mu tashi Allahu allazi khalaq to mutum yana yan uwa ya ce yana yawan tambaya don ka tambaya ka hana shi kar ka hana shi eh karin ana son a yanga haƙuri da yan uwa ka ringa yin haƙuri kana yi ne don watakila in kana ba shi ɗari sai ka ba shi hamsin kuma na iya yi amma dai haƙurin ake so a yi da su saboda wani sahabi ya zo ya tamu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya rasu ina da yan uwa ina kyautata musu duka amma duk shari suke mu ina zuwa wajen su zumunci ba mai zuwa wajena ina je ta faɗa duk abin da yake musu na alheri su kishiyar su suke mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa idan baka daina abin da kake ba to Allah ba zai gushe ba yana tare da kai kuma kamar kana kade musu wato tokar wuta ne a fuskar su kuma Allah zai zama yana tare da kai da haka kai nasara ne in yan wanka suna zuwa suna ka ba su kai ba sai ka gode Allah da ba kai kake zuwa kake cewa su baka ba na an shi ma rahama ne eh na na zuwa na eh eh amma nasiha ba ya ma kar a kyale shi eh ka kyale shi a abin nan ana ɗan uwa zama da su ana yin diplomasiya na ba wasu iya ce diplomasiya yana ake zama da iyaye haka ake zama da su eh ba a da siyasa eh ba a wai an rabu da su irin kawai a saboda mai wannan haɗin Allah ne ya haɗa ba kai ba da kanka da ka rabu da shi a dai haka dai har Allah ya kawo ƙarshen zama na ambarisa amin na'am nashi ne nashi ne khususiyar sani wala tamnun tastaktir shi nashi ne ka duba duk tafsira ce ma nashi ne banda mu eh akwai wasu abubuwa da aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam nashi ne shi kadai wani wajen ma an Allah ya faɗa sai ya ce khalisatan laka min dunil mu'mini kai kadai muka wa wannan banda sauran mu eh kaman tahajjud kaman tahajjud kaga yanda ka san azhar haka tahajjud take akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga amma kai yanzu ka kwanta ka koyar ba su ba ba bai ce ba ko ba na kai ba farilla bane a kanka na zilla rai mu zilla abin haka na a rubutawa ake saboda rubutu ya fi zama tabbas da furtawa in rubutawa kai canza shi zai yi wahala fiye da wani zai zai faɗi mai kafaɗa eh yalla na'am alaikum salam
hanyar da ake shi ko kuma a za a ƙara musu da shi.
amman da za a biya to da farko dai idan mutum mawadaci ne aka yi masa aiki ya ƙi biya yana da shi ya zama azzalimi na nuhu wannan shine hukuncin farko idan mutum an mun aiki ina da kuɗin biya ina nuhu ba wata larura na ƙi biya sunan shi zalunci eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsulul gani zulmun jinkirin mawadaci zalunci ne to amma idan akwai wata larura maybe kaga ya zama kaman bashi sai aka tashi za a biya to malamai suna da sabani tun na da har na yanzu cewa irinsa za a biya ko ba irinsa ba na misali bari na yi misali yadda za a gane 1980 sai kuka haɗu da wani abokinka sai ka ce da Allah ya baka aran dubu goma sai ya baka sai ba ku haɗu da shi ba sai yanzu 2025 ai kun gane hausa sai yanzu za ka biya shi shi na yi magana na ce saɓani wasu suka ce dubu goma za ka ba shi wasu suka ce a ai valin kudin ya canza abinda dubu kwanaki na ga wani ya rubuta saboda shi mutumin wai ya ce fijo 404 18 18 eh, 18 naira a a 180 naira bai kai 200 ba sai ya sa biredi a nan yanzu biredi lokaci ya kai 200 so biredi ya ya tufi jo eh a shekarar da ya rubuta kuma haka ne to kaga suka ce wannan za a biya wasu kuma suka ce a za a ya kamata a yi masa adalci a kimanta misali kaga yanzu abinda dubu goma 1980 za ta siya ai da kama yanzu za ka gane me za ta siya na? ai ba na jin dubu ɗari ma za ta siye shi na? ba za ta na ka gani to ma da ya ce ko miliyan ma ba za ta siya ba a gani za ka wasu suka ce haka za a yi eh eh to ai a bangaren aikin ne yanzu idan ya danganci me yasa aka rike mar ai misali idan mutum haka kawai ne don isa ya rike a yanzu bai kamata yanzu in zai bashi in dubu biyar ne a wancan shekaru yanzu ya bashi dubu biyar ba na'am ya kamata ya duba ya gani wataƙila ya bashi ko dubu ɗari misali nake ko ɗari biyu ko ɗari uku na warai da gaske yawa ka gani wataƙila a wancan lokacin in dubu goma ne ma za su mara aure amma yanzu in an ba shi dubu goma ba za su yi ba daga ana son insafi adalci tsakanin mutane daga mutum sai ya duba a annabi sallallahu sallama ya ba da labarin wani bawan Allah wanda ya yi wani aiki wanda Allah ya karɓa aikin wanda ya daga cikin addu'an waɗanda suka shiga kogo da dutse ya rufe su ɗaya ai aiki ya masa lebura ne amma shi ba wai ya rike masa kuɗi bane bai gan shi bane zai biya shi ne sai ba a gan shi ba kawai ya taba abin shi sai ya ga tun da kuɗinsa ne gashi an ware sai ya ce a je a so masa dabbobi da kuɗin sai ya ka sa su ana masa kiwo ana nan kuwa Allah ya albarkaci dabbobi aka samu garke garke garke ne dabbobi kwatsan wata rana sai ga mutum ya zo ya gaida shi ce ni ne na taɓa ma aiki da Allah ka bani kuɗi na shi kai ne kaza da kaza ya gane shi ne sai ya ce masa to zo aka je bayan gida ya ga dabbobi kallon ido sai ya ce to kaga wannan dabbobin duka naka ne har ya ce alhaji ni ba wasa na zo yi ba saboda abun abun akwai wasa ce shi ina ya dauka zolayensa ake yi ya ce wallahi na kai kuma haka ya kora shi yasa ma da suka ce Allah in dan Allah ne yi wannan Allah ka sai ga dutse ya matsa za ka ga ya danganci me yasa aka rike kuɗin akwai rikewa na mugunta akwai rikewa na ba ga mutum ba na da sauransu kwarai da gaske ɗil ajira ajirahu qabla an ya juffa araquhu annabi sallallahu alaihi wasallam ku bawa wanda ya muku aiki ladan ake sakabin gumin da yayi ya bushe eh ai daman ba kyau a ce ana rike wa wato abin nan haƙƙinsa Allah shi da mu sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala Muhammad wa ali ah to Allah kai mu gobe kuma nan to to bismillah Allahumma salli ala wa alaikum salam na kawo na'am a cikin wani sabo suna da wasu na shi na wannan
na'am masallacin na'am ya wani bayani game da mutane da suke kawo gudunmawa a masallaci sai ce 100% of them wanda suke kawo gudunmawa suna cewa ne sun kawo wakili kamar yadda ya su to um, ya ce mana yan kawo da kuma maza saboda ya'yan mutane suke kawo da gudunmawa suke kawo wakili kamar yadda su ba sa ka- ba sa cewa ga babansu gaskiya ne ba za su yi muku wokafi ƙasa wa alaikum assalam wa rahmatullah to kasan kasan wato yaro ya zama ya fi tausayin mahaifiyarsa akan babansa ai ba wai laifi yake ba ya yi daidai saboda a musulunci ma haƙƙin da Allah ya bawa iyaye mata ya ɗara na na na na maza akwai hadisi da wani sahabi ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man a haƙun nasi bi husni sahabati a cikin mutane wane ne ya fi cancanta in kyautata masa sai manzo Allah ya ce masa mahaifiyarka kamar ya ce na ji wannan sai kuma wa kaga yana jira ya ji baba sai manzo Allah ya saki cewa sallallahu alaihi wasallam sai mahaifiyarka biyu ya saki cewa sai wa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki ta sai mahaifiyarka kaji uku sai a na hudu sai ce to sai wa sai ce sai babanka sallallahu alaihi wasallam maluma sai suka ce to idan biyayya an kasa ta kashi 100 to uwa tana da 75 a wannan hadisi uba yana da 20 da biyar da aka sai mu hakuri ya amma dai kowa ya dage ya nemi aljanna kuma ba dan wannan ba ai abubuwan da ke faruwa da yara yanzu mutu ya jira wa ƴaƴansa ne za su masa aiki da zai shiga aljanna ai yayi wawa Allah yayi wawa eh gara mu dage mu yi Allah ya sa da mu da su duka mu shiga aljanna sallallahu alaihi nabiyil karim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim ala Ibrahim wa ala wa ala ta bukata ce da Allah ya roƙe ki da cikin addu'a yana da bukata da Allah to akwai marasa lafiya ja akwai ne wata bukata ai duka muna da bukata na duka muna da bukata bukatunmu na alheri duka Allah ya biya mana Allah ya san muke tsoro Allah ya tsare mu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya akwai malam Isa ko wanda yake asibiti a kwanci Allah ya ba shi lafiya Allah ya madaukakin sarki ya tashi kafadarsa ku karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin لا إله إلا الله يفعل ما يريد لا إله إلا الله يفعل ما يريد لا إله إلا الله يفعل ما يريد لا إله إلا الله يفعل ما يشاء لا إله إلا الله يفعل ما يشاء لا إله إلا الله يفعل ما يشاء اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم أنت بهوائجنا عليم وعلى قدائها قدير وقد هواجنا يا قاضي الحاجات ودفع عنا الشرور والمصائب يا مقدر الأثرات سبحان ربك رب العزة أما يصفون اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين يا يا عزيز يا كريم يا عزيز يا كريم يا عزيز يا كريم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين آمين